نعم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فدخلوه فانحدرت مسخرة فان- فانحدرت فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بسها- بسهله أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان خبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فم- فنأى بي طلب الشجر يوم يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحب فحلب فحلبت لهما غبوكهما فوجدتها نائما وجدتهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوئذهما وأن وأن أغبط قبلهما أهلا أو مالا فلبست والف- ولقده ولقده على يدي أنتظر أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والسبية يتضاغون عند القدم عند قدمي فاست- فاستيقا- فاستيقظا فشربا غبوكهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الشخرة شخرة فانفرجت فانفجرت شيئا فانفرجت شيئا فانف- فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال لا آخر اللهم إنه كانت لي ابن- لي ابنة لي ابنة أم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أهم كنت أحبها ك- كأشد ما يحب الرجل النساء رجال النساء الرجال النساء فأردتها على نفسها ف- فامتن- فامتنعت فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ف- ففعلت ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما عد فلما عدلت قعدت نعم فلما قعدت بيني بين رجلي رجليها قالت اتق الله ولا تقب الخاتم إلا بحقه فانصف فانصرت فانصرفت على عنها وهي أحب وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب ذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج أن ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء, أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك ترك الذي له وذهب فمر فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءتني فجاءني بعد حين فقال يا عبد يا عبد الله أد إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخ- فأخذه كله فاستاقه كله كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه نعم وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما حديثي daga baban عبد الرحمن shine Abdullahi dan Umar dan Khattab yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa Umar ɗan Khattab. Abdullahi ɗan Umar radiyallahu ta'ala anhuma yana ɗaya daga cikin wato sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ashabul hadith wanda suka fi kowa yawan hadisai na ma'aiki alaihi salatu wa salamu daga cikin sahabbai sannan kuma yana daga cikin al'abadila al'arba'a sannan kuma abdullahi ɗan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yana daga cikin al'ubba da daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗanda suka killace kansu saboda bautar ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma koyar da bayan allah hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an rawaito abdullahi ɗan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi a duniya ya yi aikin hajji sosattun ya yi umara sau dubu Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa Umar ɗan Khattab. Abdullahi ɗan Umar ya ce, Na ji ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama yana cewa, Yan ƙwalaƙa salasatu nafarin mimman kana ƙablakun, salasatu nafar, wato waɗansu jama'a guda uku, waɗansu mutane guda uku, wata rana sun fita daga cikin garinsu sun fita. bulaguro mimman kana qablakum daga cikin al'umman da suke gabaninku daga cikin al'umman da suka gabace ku hatta awahumul mabitu ila gharin wato suka yi ta tafiya a dokar daji hadde dare ya tarar da su zuwa ga wani kogo dare ya tunkaro su suna cikin tafiya a cikin halin bulaguro cikin dokar daji sai suka ga wani kogo na dutse fadakhalu fihi kawai da suka ga wannan kogo na dutse sai suka ce to bari su shiga ciki su matse ƙarshen dare kuma sai su fito su ci gaba da tafiya shikenan sai suka shiga cikin wannan kogo fanhadarat sakhratun min aljabal kawai sai wani falamin dutse daga saman wannan dutse kawai sai ya gangaro Allah subhanahu wa ta'ala ya nufin ya jarrabu bayinsa nan kuma ya nuna musu mafita sai wani falamin dutse ya gangaro daga saman wannan dutse ƙato kawai da ya zo shi fasaddata alaihim laghara sai ya rufe musu kafar kogon kawai da ya faɗo ƙum kan kafar kogon kawai ya rufe ta kamar murhi ne nata shi kenan su sun shiga ciki yanzu sai ya zamanto ba shiga ba huta faƙalu da suka tashi sai suka faɗa a junansu saboda kowa daga cikinsu bawan Allah ne na gari kowa daga cikinsu mutumin kirki ne kuma akwai abubuwa wanda ya gudanar da a rayuwarsa yana kyautata zaton cewa don Allah ya yi su sai suka faɗa a junansu suka ce innahu layun jikun min hadhihi sakhra innahu haƙiƙa yadda lamarin yake layun jikun min hadhihi sakhra ba wani abun da zai tserar da ku ba wani abun da zai tserar da ku daga wannan falamin dutsen wato ya gusar muku da shi la yuzilu ankum hadhihi sakhra ba wanda zai gusar da wannan falamin dutsen illa an tad'u Allah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum sai dai ku roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ku yi tawassuli da kyawawan ayyukanku da kuka aikata. Ɗaya daga cikinsu ya faɗa wa sauran, ya ce, Toho yanzu wannan yanayi da ake ciki, ba waya ba a lokacin, ba ƙara ba za a yi barantana a cikin dokar daji ne, zai iya yiwuwa ko da wayar ya zamanto a gurin ba rezo barantana babu waya a lokacin. shikenan kawai kuma su kaɗai ne suka su kaɗai ne da suka shiga ba wani wanda ya ga da mutane a ciki babban cikinsu ya ce to ga yanda za a yi ga yanda za a yi kowa tun da dai akwai ayyuka da ya aikata wanda daga shi sai Allah ya aikata su kuma ya yi ikhlasi a ciki to kowa ya diba ɗaya daga cikin wannan aikin nashi wato mu yi tawassuli akan Allah ta'ala ya yi mana wannan yanayi da muka shiga qala rajulun minhum to shi kenan da suka tattauna akan haka sai ɗaya daga cikinsu ya ce to ya ce allahumma innahu kana li abawani shekhani allahumma ya ubangiji kana li abawani shekhani mahaifana guda biyu sun kasance a gare ni shekhani dattijawa ne guda biyu kabira ne waɗanda suke manya ne sun manyanta shekaru sun kai musu sun cin musu to sun manyanta sun girma kuma ya zamanto ni yaro ne wanda yake barun lahuma mai kyautata musu mai biyayya sau da ƙafa a gare su to a wannan za mu ga cewa kowa daga cikinsu waɗannan guda uku ya diba wani aiki na alkhairi wanda ya yi wanda ya tawassuli da shi sai zamanto na farko wanda aka gabatar da shi shine aikin shi wanda ya alaƙa shi da mahaifin shi saboda wannan shine aikin da ya fi kowanne mafi mahimmanci a cikinsu kowanne daga ciki aiki ne na lada amma aikin da ya fi kowanne wato mahimmanci shine wato yin biyayya ga mahaifa shi yasa a gabatar da shi a hadisi yace wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan na kasance ba na shayar da wato iyalina matana ko diyana ba na shayar da su abin sha na dare qablahuma kafin waɗannan iyayen na guda biyu wala malan hakanan kuma dukiyata irin abin da ya shafi dabobina da bayina dukkaninsu ba na shayar da su abin sha na dare kafin in shayar da iyayena idan aka ce alhabuk shi ne shirbul ashi wato shan abin sha da yamma ko bayan rana ta hada ko da dare wannan shine ake ce da shi alhabuk kamar yadda ake cewa asabuh shirbus sabahi kayan sha wanda za a sha da safe sai a ce mai asabuh hal hadarta sabuha ka zo ka da kayan shan namu na sahi an gane ya ce to na kasance ba na shayar da iyalina matata ko ɗiyana ba na shayar da su abin sha na dare kafin in shayar da iyayena dole da iyayena nake farawa hakanan bayina da dabobina ga baki ɗayansu ba na shayar da su kafin in shayar da mahaifana fana abi ɗalabu shajari yaumin ya ce to ana nan ana nan jiki da jini wata rana ɗalabu shajar neman itatuwa na je in karkaɗo wa mahaifana itatuwa wanda za su yi abinci da shi da kuma itatuwan da zan zuba wa dabobi na su ci fana abi yaumin wato sai ne santar da ni daga gari wata rana na fita bakin gari in samu itatuwa in kawo kamar yadda yake kal'ada to da na fita a kurkusa duka babu itatuwa sai da na shiga can cikin daji duban na samu falam urih alaihi ma hatta nama bin dawo wajen iyayen nawa ba har sai da suka yi kwana lokacin da na zo ni dare yayi har sun yi barci suna ta jiran zawata ba su ga zawata ba su kwanta suka yi barci fahalabtu lahuma ghabuqahuma yace ina dawowa na ajiye wannan wannan itace da naje na karkado na zo ni na ajiye su sai naje na tatso musu abin shan nasu na dare naje na tatso musu madararsu wanda suke sha da dare da na taso da na tatso musu fa wajartuhuma na'imin yace kawai sai na samu mahaifina da mahaifiyata halin kasancewa su suna barci kowa da naje gurin shi na ga yayi barci fakarihtu an uqidhahuma yace sai na kyamaci in falkar da su in tayar da su watakila suna barci mai dadi suna mafarki mai dadi yace sai na kyamaci in tayar da su tunda sun samu hutu a bar su su huta wa an aghbika qablahuma ahlan aw malan kuma fakarihtu an aghbika qablahuma sai na kyamaci in shayar da iyalina mahaifana matata ko diyana kafin in shayar da waɗannan mahaifan nawa au malam ko kuma bayina da wato shanuna da tumakaina da awakaina in shayar da su sai sai na ki kawai naga wannan bai dace ba wanda za a fara gabatarwa su sha su ne mahaifana to yanzu kuma na zo sun yi barci kuma in tayar da su wannan abu ne wanda bai dace ba kuma in shayar da ɗiyana ko in shayar da matata kafin in shayar da su wannan shi ma bai dace ba. Tau, ya ce falabistu ya ce kawai sai na zauna, na kama guri na zauna wal qadahu ala yadi wannan akushi wanda na tatso madarar tasu a ciki yana rike a hannuna an tadhiru istiqazahuma ina jiran su falka kawai jira nake in ji ɗaya daga cikin su yayi motsi in meka mushi ya sha yace bu su falka ba hatta baraq alfajar har dai alfajir yake to ina zaune ina jiran a yi min magana in meka min su sha kayan su hal alfajir yake to wasibiyatu yatadahawna inda qadami yace wasibiya ce su kuma yara ƙanana daga cikin ɗiyan nawa wanda suke yara ne 'yan muli-muli ya taba hauna ma'ana ya su yi hauna minal ju'i suna ta kururuwa suna ta hayaniya saboda yunwa ta dame su irin ƙaran ciki ƙurarrakin wannan suna ta kuka saboda yunwa inda ƙadami a wajen ƙafafuna su kuma suna wajen ƙafafuwa na a kwance mama da baba sun yi barci yara gashi suna ta kuka kowa yunwa yake ji amma ni kuma na rabu da su fastai kaza sai suka falka iyayen nawa fashari ba ka botsa huma sai suka sha abin shan su na dare na meka musu suka sha kuma sai na ce to alhamdulillahi aka bai wa yaran ƙanana masu kuka aka ba suka sha su ma suka samu nutsuwa suka kwanta na aka bai wa ita uwar yara ta sha sannan aka baiwa bayi sannan aka baiwa dabobi shikenan yace Allahumma in kuntu fa'altu dhalika a wajhika ya ubangiji idan har na kasance na aikata wannan aiki idan har na kasance wannan ihtiramin mahaifana da nayi na kula da haƙƙinsu bin gabatar da wani a kansu ba daga cikin makusanta idan hal hakan ɗin da na yi na yi shi ne saboda neman yardarka fafarrij anna ma na hannu fihi ya ubangiji ka yaye mana wannan ƙangin da muke cikin shi ka yaye mana wannan abin da muke cikin shi min hadhihi sakhra na wannan kurkuku da wannan falamin dutse ya zai sa mu ciki mun shiga cikin kogo dutse ya zo ya sa mu cikin ya sa mu cikin kurkuku kurkukun da an je wakilan shi bayan duniya ya ubangiji ka yaye mana wannan yanayin da muke ciki fanfarajat shay'an la yastati'una al-khuruj minhu shikenan yana faɗin haka kawai sai aka ga dutse ya ɗaya wani kaya ya dan motsa kamar wani ya taba shi ya zama yanzu ya dan musu taga irin da da suna rufe rubuk ya yi musu taga ta yadda ba za su iya fita ba amma iska za ta raka shigowa iska za ta raka fita wato iska za ta raka circulation ta shiga ta huta ta shiga ta huta shikenan bayan ya yi haka shi heje ya zauna ai su uku ne to yanzu kowa jarrabawa zai yi shi ya yi lakane shi to alhamdulillah tunda an samu an samu wani kaso daga jikin dutse ya bare قال الآخر سينبي شي كما يتاشي ميجي شي كما يتي اللهم إنه كانت لي ابنة عم يا أبنجي إنه حقيقة يد لمرين يكي كانت لي ابنة عم diyar amina ta kasance a gare ni wato kanan mahaifina ya kasance yana da kai wata diya kanat ahabban nasi ilayya wannan yarinya ta kasance ita ce mafi soyuwar mutane zuwa gare ni a cikin mata ga baki ɗaya ba wata yarinyar da hankalina ya karkata zuwa gare ta ba wata yarinyar da ta kwanta mun a zuciya kamar ita wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu rijalun nisaa a cikin wata ruwaya wannan mutumin yace ya ubangiji kuntu uhibbuha na kasance ina son wannan ƙanwartawa ka a shaddi ma yuhibbur rijalun nisa ma'ana hubban shadidan ka a shaddi ma yuhibbur rijalun nisa so wanda yake mai tsanani kamar tsananin sanda wato mazaje suke yi wa mataye irin yadda za a ga cewa wane sai wance wance sai wane irin 'yan takifan nan wanda sunan shi kadai in aka kama a unguwa sai ta leko wanda sunanta kadai in ya ji a wajensu ya ce na baka gonar babanmu ta bangare kaza ko in ba ita ba sai rijiya mai gaba dubu ko kuma kowane lokaci in karatun allo yake in yi rubutu a saman allon shi da ƙasan allon shi duka sunanta ne ko kuma in alkol yake in ya rubuta suna nashi da nata kullum a saman takardar shi kana ganin ka yin shi kasan wannan tawana ce an gane ko waɗansu za a ga cewa ma tsaga jikinsu suke a zuba musu suna to saboda irin wato tsananin soyayya kenan yace fa'arattuha ala nafsiha yace to ana nan ana nan wata rana sai na nufi in sadu da ita sai na so in yi zina da ita shine ma'ana fa'arattuha ma'ana farawadtuha ala nafsiha kamar yadda wata ruwaya ta nuna sai na nemi in afkar mata sai na nemi in sadu da ita ba ta hanya wanda take halattacciya ba na nemi in yi zina da ita famtana atimin ni sai ta hannu daga gare ni tace habawa ne wannan abin da kake so za ka yi bai dace ba in zama a yi zama amma wannan bai dace ba saban Allah ne kenan kawai ta ce tafiya ba ta guri ce ana nan ana nan hatta alammat biha sanatun min sinin hatta alammat biha sanatun har sai da shekara ta fari min sinin daga cikin shekaru na fari alammat biha ta sauka a kanta shekaru shekara daga cikin shekaru na fari da ta sauka a kanta alammatu ma'ana nazalat alaiha kenan hatta nazalat alaiha sanatun min sinin har sai da shekara ta fari daga cikin shekaru na fari suka afku a kanta faja'atni shikenan sai ta zo wajena tana neman taimako ta ce wani lokaci kaza ka buƙaci kai kaza da ni amma na ce ba haka ba ya ce an yi haka ya ce ai ke dama ke ke ce biki a cin ribar duniya kin san abin da zan baki shi yanzu ce to yanzu nawa za ka bani ba laifi ya ce nawa kike so in baki suka yanke da ita dinari ɗari zai bata shi kenan da suka kare dinari ɗari dinari ɗari kwarai zai bata shi kenan ya ce to sai na kara miki ma akai ya ce fa'aɗaituwa ishirina wa mi'ata dinarin sai na ba ta dinari 120 sai na ƙara mata 20 ma ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha kawai wannan dinarin 120 da na ba ta kawai akan ta bani damar in sadu da ita ne so ɗaya tal shine akan ta wafantar da tsakankaninta da kaina kawai ta bar kanta da ni kawai fafa'alar ta ce ta yarda shi ke ne damka mata kuɗi tana farfarwa ta amsa hatta iza qadartu alaiha bawan Allah ya ce har dai yayin da na samu iko a kanta ya zamanto mun shiga ɗaki an saki labule ta tuɓe na tuɓe wa fi riwayatin a cikin wata ruwaya ya ce falamma ƙa'artu bayna rijilaiha yayin da na tsugunna tsakankanin ƙafafuwanta guda biyu tuni da ya ja ina shirye-shiryen zan afkar mata qalat ittaqillah tace wani yayana wani ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokar Allah wala tafaddala khatama illa bi haqqihi kadda ka kuskura wato ka bude wannan busho na ƴan matanci nawa sai da haƙƙinsa ma'ana wannan busho na 'yan matanci nawa kadda ka gusar muni da shi sai dai in aure na ne kai la tafaddal khatama wannan ana yin amfani da shi saboda alkhatam shine imma ya doki budurcinta imma ya doki saduwar da ita duka shine busho ake ce mishi dama khitamuhu misk busho din murfin shine almiski to ta ce kadda ka buɗe wannan zoben nawa na annabta kadda ka buɗe buto na annabta nawa na ba na annabta ba buto na 'yan matanci nawa face sai da haƙƙinsa ma'ana la tuzil bakarati illa bitaswij fataharrajtu min alwuqu'i alaiha bawan Allah ne yace fataharrajtu kawai sai na ji ni cikin wani yanayi na damuwa min alwuqi alaiha daga afkawa a kanta kawai sai na ji tun da ya hal zuciyata ta karkata shikenan hankali na ya tashi daga wannan bangaren kawai da ta gaya mu wannan kalmomi masu tsada wannan kalmomi masu tayar da hankali fan saraftu anha sai na juya na barta wahiya a habbun nasi ilayya ita ce mafi soyuwar mutane zuwa gare ni wa taraktu dhahaba allazi a'taytuha sannan kuma wannan dinari da na bata 120 nace kawai ta tafi da shi shike ne ta hije ki kawai tunda da harkin hada da Allah ba laifi ta hije ki yace Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi ya ubangiji in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika idan har na kasance na aikata wannan aiki din idan har na kasance wannan baiwar Allah barinta da nayi tare da tare da cewa ita ce mafi soyuwar mutane zuwa gare ni tare da cewa na damka mata kuɗi na dinari 120 amma na ce ta tafi da shi ba tare da na amshe ba kuma ba tare da na taɓa mata 'yan matancinta ba ya Ubangiji idan har na kasance na aikata wannan aikin gabaki ɗayan shi, saboda neman yardalka da kuma neman samun lada a wajenka. Ya Ubangiji ka yaye mana abin nan da muke cikin shi na wannan ƙangi. Fanfara jace Sahra, sai wannan falamin dutsen hallo da ya ƙara ƙiƙ, ya ƙara ɓarkewa. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha sai dai cewa su ba su da ikon da za su iya fitowa daga cikin wannan kafar dai kafar da ya barin ba kafa ba ce wanda take mai girma kafa ce wanda take yar karama har yanzu bai yi ba kafa wanda za su iya fitowa amma dai za su ƙara jin sanyi wa ƙalar salis sai na ukun ya ce allahumma in nista ajartu ujara'a Allahumma ya Ubangiji, in nista a jartu ujara'a, haƙiƙa ni na ɗauki hayar leburori, na ɗauki leburori su yi min aiki, in biya su haƙinsu. An gane ko? Na ɗauke su, kowa daga cikinsu zai mun aiki, amma sakamakon shi shi ne albashin shi shi ne zan ba shi abinci. Ɗan ɗan ba shi wani kaso na abinci. wa a ɗaituhum ajirahum ya ce na ɗauki ladansu ga baki ɗaya na ba su waɗannan leburori da na ɗauka kowa da ya gama aikin shi na ɗauki ladan shi na bashi ghaira rajulin wahidin in ban da mutum guda ɗaya tal da aka zo aka yi lissafi mutanen da ya ɗauka barema wanda za su mun aiki kaza ne to kowa da ya zo na biya shi albashin shi kowa da ya zo na bashi haƙƙin shi sai na ga albashin ga haƙƙin mutum ɗaya daga cikinsu. Tarakan lazila huwa zahaba sai ya bar wannan haƙƙin da nashi ne a wajena, ya tafi, bai zo ya amsa ba. Ya ce, To, ni kuma da na gani ma ɗan kasuwa ne, shi kenan fassan martu ajirahu, ya ce, Kawai sai na yi ta haifa mai ladan nashi. To, wannan ladan nashi, wannan salar ƙin nashi, wannan ɗan haƙƙin nashi da zan ba shi kenan sai na haifa mai da shi. ma'ana sai na mai kasuwanci da shi hatta katsurat minhul amwal har dai dukiyoyi suka yawaita daga wannan haƙin na wannan bawan Allah shikenan faja'ani ba'da hinin sai ya zo mun bayan lokaci mai tsawo bayan an dade ya zo mun faƙala ya abdullahi addi ilayya ajiri ya ce kai kai ne wani ko ya ce e ƙwarani ne wani kana tuni lokaci an maka aiki kaza da kaza ka ce za ka ba mu ladan abinci kowa ya ce an yi haka ya ce to ba ni ladana addi ilayya ajiri ma'ana idfa ilayya ajiri wato ka bani haƙƙina wanda ka faɗi a wannan lokacin faƙultu lahu kullu ma tara min ajrik sai na ce da shi to ai wannan duk abin nan da kake gani a wannan kekecin nan duk wannan garken da kake gani ga baki ɗaya haƙƙinka ne minal ibil waɗannan shanu waɗannan raƙumma da kake gani naka ne wal baƙar waɗancan shanun da kake gani naka ne wal ghanam waɗannan busashen da kake gani tumakai da awakai ɗinnan dukansu suna daga cikin haƙƙinka wanda zan baka warraƙiƙ ya ce hatta bawa bawan da yake kiwonsu shi ma naka ne sai kayya a biya da shi faƙala ya abdullahi la tastahzi bi la tastahzi bi yace bawan Allah ba wai izgiri na zo mi da kai ba buƙatar da nake shine kawai haƙƙin da yake nawa ne ka bani ba wai wannan wannan ina zan shiga da su wannan na isa mai in maka aikin shekara uku ma ka bani su yace kar kai izgili da ni fa qultu inni la astahzi'u bika yace sai na ce da shi haƙiƙa ba izgili nake yi maka ba gaskiya ce na gaya maka ladanka ne da ka bari ni kuma na ga ba zai yi ba in bar shi ya tozalta nake haifa maka da shi shine hali zamanto hakan din nan fa akhadahu kullahu yace to to alhamdulillah kaga irin ta ina nan yanzu abincin yau ma ya mun wahala yanzu wannan duka a ce na ne kawai to alhamdulillah he kama ga baki daya kora su da bawan da wanda yace kai mu tahi fastaqahu ya kora su ga baki daya falam ya turuk minhu shay'an bai bar mai komai ba daga cikinsu ya kora kayan shi ga baki da ce Allahumma in kuntu fa'altu zalika btigha wajhik ya ubangiji idan har na kasance na aikata wannan aikin idan har na kasance na yi wa wannan bawan Allah kasuwanci da abin da ya bari a wajena na dukiyar shi idan na mushi dan Allah idan dan Allah na aikata wannan aikin idan dan kai na yi shi fufuruji an nama na hannufi ya ubangiji ka yaye mana abin nan da muke cikin shi na wannan gangi fanfara jati sakhra kawai sai falamun dutsen ta yaye ga baki da fakhara juya mushun sai suka fito daga cikin wannan wannan kogo suna tafiya kuma shikenan alhamdulillah kowa da ya fito shikenan dama shine abokantaka da mutumin kirki inda a ce zaman to na fara shi kaɗai ne wanda yake da kwai aiki na gari wanda da ya yi alamu suka bayyana cewa lalle don Allah ya aike shi sauran kuma ya zama to sun zo su sun yi gabaki dai suka ji shiru haka ni duka za a haɗa a hallaka to amma idan za a yi tafiya aka yi tafiya da mutanen kirki ya zama to an rufuka salihun abokanan tafiya na kirki na gari to idan an shiga cikin wata matsala to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya diba waɗansu daga cikin bayin da aka shiga matsala ta dalilinsu a yaye wannan bala'in da ake ciki wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi alhamdulillahi al'ilmu inda subhanahu wa ta'ala